بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا الداعي إلى جناته ورضوانه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni na asabar daren lahadi bakwai da watan takwas watan sha'aban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha bakwai da wata na biyu watan fabrairu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na hadithi da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda muna karatu ne a cikin littafin Umdatul Ahkam wannan shine darasi na 40 a jerin darussan da muke gabatarwa kuma yau za mu tashi sabon babi ko sabon littafi bayan mun yi kitabu tahara muka yi kitabu salati muka zo muka yi kitabul janaiz muka yi kitabuz zakati muka yi kitabus siyami muka yi kitabul hajji yau kuma za mu yi kitabul buyu'a in Allah ya kaddara za mu bude babin na littafi na bakwai muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya mana jagoranci albuyu mun riga mun yi zancensa a cikin tafsirinmu na na alqur'ani a fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa halallahu albay'a wa harrama riba daga ba bukatar mu maimaita karatun musamman ne ma'anar kasuwanci mun riga mun san abin da ake yi illa dai abin da zan dan takaita a kansa jama'a shine cewa shi kasuwanci abu ne wanda musulunci ya tabbatar da shi dukkanin abin da ake na usul tashri'iyya guda hudu sun tabbatar da wannan alqur'ani ya tabbatar Allah ya ce wa halallahu albay'a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar annabi ya ce albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa sannan kuma dukkanin malamai na duniya sun sun yi ijma'i sun hadu akan cewa kasuwanci ya halitta balma har lada ana samu a cikin harka ta kasuwanci har lada ana samu a cikin harka ta kasuwanci idan mutum ya kiyaye ƙa'ida ta kasuwanci da musulunci ya shar'anta to ba shakka wannan abun duk da ɓangare ne na mu'amala to amma mu'amala in ta gyaru to tana daga cikin abun da ke sanya mutum ya samu lada. aka kiyasi ma ya tabbatar da wannan da haka ba shakka cewa shi kasuwanci halali ne a yi amma in za a yi to a yi bisa karantarwa ta ta addinin musulunci abinda musulunci ya karanta ya karantar a nan sai a kokari a kiyaye abinda musulunci ya hana kuma sai a yi kokari a yi hannu akan wannan abun abinda musulunci ya tsoratar cikin kasuwanci sai a tsoratu a bari abinda musulunci ya kudetar na ayi to kuma sai a rike a tai wannan shi ne amfanin karatu Allah ya dace da mu malati alhadisu tasi wal 40 ba'da al mi'atayn hadisi na 200 da da 49 hadisi na 200 da 49 malaki cewa ana abdullah bin umar radiyallahu anhuma daga abdullah dan umar Allah ya kara musu yarda ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annahu qala tabbas ma'aikin Allah ya ce idza tabaya'a ar-rajulani idan aka samu mazaje guda biyu suka yi kasuwanci suka kulla kasuwanci na saye da sayarwa sayarwa da saye aka sayar masa kuma ya saya bisa kaida ta kasuwanci to annabin Allah ya ce fa kulli wahidin minhuma bin khiyari kowanne daga cikin waɗannan mutanen guda biyu musulunci ya bashi dama ta yayi zabi yana da abin nan ikhtiyar yayi zabi ni alkhiyara anan abinda ake nihi ai zai nemi zabi a cikin ya ci gaba da kasuwanci yarda da kasuwanci kuma walwale sa ma'ana kai ne ka zo sayan salula misali kuka je sayan wani abu ko mashin ko mota sai ka ce wannan motar kaji me tace zai ya sayar maka da ita misali a ce miliyon biyu sai ka ce ka saya a miliyon biyu amma da shara'i shine za ka yi sati za ka yi sati a wajenka mabata to wannan sa bayan sati in ka ji bata kwanta maka ba a rai to za ka miyar da motar ya halitta a yi irin wannan kasuwanci mun fahimta ina fatar mun fahimta sai ce a'a kwana uku na baka idan aka samu ittifaqi da mu almuslimuna ala shurutihim musulmai suna kan duk abin da suka shar'anta in kai shar'i da mutum to in dai ba sabon Allah bane wajibi ne ka cika wannan abu to shi ne da muke cewa albay'ani a idza tabay'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumā bil khiyari kowanne daga cikin tsakanin mai saye da mai sayarwa suna da zabi an ba su dama ta in ka ga dama ka ci gaba da kasuwancin ka zartar da shi ka tabbatar da kasuwancin ko kuma a'a ka mayar ka ta da ciniki amma kafin a tara ciniki fa ana sai an yarjejeniya a kai mafahimci da kyawu domin kakka je sayan kaya ka ce ai annabi ya ce idza tabaya ar-rajulani fa kullu wahidin bil khiyari a'a dole sai kun yi da shi cewa za ka mayar in abun bai maka ba idan ba ku yi wannan yarjejina da shi ba bayan kwana biyu ko bayan ka tafi sai ka zaka ce kai baka yarda ba to baka isa ba wallahi a kaira ta musulunci baka isa ba saboda ba ku aje wannan yarjejeniyar ba a kai kun fahimta amma da kun yi cewa to zan tafi nan zuwa da marece zan ta in duba ta na yarda ka bashi kuɗi ya tafiyarsa ya baka abin da ka saya zuwa da yamma ko bayan kwana ɗaya ko kwana biyu da kuka yi alkawari da shi sai kaga wannan kai iktishafin wani abu na na na aibi tare da wannan abun to kana da damar kuka ji bai kwanta maka ba kana da damar ka mai masa kayan sa ce da mun yi da ke cewa zan zan zan yi esaye ne to kuma na gwada na gaskiya bai min ba baya yi min zaka ga abun ka miyar min da kuɗi na ina fatar mun fahimta mafhum Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da kaga musulunci yana da tsari saboda ba a yarda ba ka cuta wani ko a cuta maka in aka bar abin babu zabi to wani fa ya san abin sa bai da kyawu haka ne to sai kuma musulunci ba da damar da irin waɗannan mutanen saboda ai shafe su ai maganin su a rayuwa sai ce malam ya tafarraqa wa kana jami'a matakar basu raba suna tattari suna a huri daya ana ana sharti ne idan ana wuri daya idan mutum ya sayar maka da kaya sai ka baro shagonsa sai da ka tafi sai ka gano ai ekran kinta ya fashe ya za ka yi ku da kun yi imda'in kasuwanci ko babu wani shari da kuka yi da shi na'am idan shi ya san da cewa ta fashin bai faɗa maka ba to kana da damar ka tada rikici akan cewa baka yarda da wannan kasuwancin ba amma idan bai shi kansa bai sani ba shi kansa bai sani ba to ba suka ce tanan hanya guda biyu ce zai iya rage maka wani abu akan yayi da sai maka da shi ko kuma maka ya mayar maka da kudin ka saboda ba a bukatar ka musulmi ya ji wani abu cikin ransa ba a bukatar ka kuma ka bi dan uwanka musulmi mun bai ci karatun Allah ya datar da mu aw yukhayyiru ahaduhum al-akhar ko kuma ɗaya daga cikin su ya ya bai wa dan uwansa zabi to wani je kai e sanye ki wannan abun lokaci kaza kame in kaga biye maka baka maido ana haka ne ko kuma a'a to wani fa ni na baka kuɗin amma fa zan je na dubi abun yadda yake in naji kuma da kaza zan miyar maka da kayan ka to babu laifi to shi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake nihi anan annabi ke cewa fa in khayyara ahaduhum al-akhar fa bay'a ala zalika idan ɗaya daga cikin su ya bai wa ɗaya zaɓi ɗaya ya bai wa ɗaya zaɓi to fa bay'a ala zalika shi kai mu bay'a akan wannan to suna da dama na su ci gaba da kasuwanci ko kuma a walwale a walwale shi ina fatar mun fahimta saboda a kiyaye abinda duk zai jayo hushin Allah subhanahu wataala al-hadith al-50 ba'da al-mi'atayn hadith na 250 wa fi ma'anahu min hadith hakim bin hizam radiyallahu anhu na daga cikin ma'anar sa hadisin hakim dan huzay Allah ya kara masa yarda kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'anar hadisin nan da wanda ya wuce kusan ma'anar su guda daya annabin Allah yake cewa al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa mutane so kulla kasuwanci da mai saye da wanda aka sayar ma suna da zabi wa junansu idan ba su rabu ba in an rabu babu zancen zabi in an rabu babu zancen ba ran zancen ayi zabi in ana nan ne ake zancen zabi mun fahimta hatta ya tafarraqa au qala hatta ya farraqa ko ce a har sai in sun rabu daga lokacin da aka rabu ka dudduba ta ka dawo yayi maka baka ce komi ba to ko ka gano wani abu shikenan kuma asarar ta zamanto taka fa in sadaqa idan suka yi gaskiya a cikin kasuwanci su ba wanda ya boye abin da ke da kayan sana'iri wa bayyana suka yi bayanin abin da ke takwai na na na aibi na cikin kayan su suka gaskiya akai gaskiya a ciki ne gaskiyar kasuwanci inji malamai ne gaskiya ta kasuwanci na'am a gaskar kasuwanci shine mutun ya ya ya ya kada ya boye maka aibin da ke cikin kayansa mun bayyana shine gaskiyar kasuwanci sannan kuma ya rubu da rantsuwa da cikin gaskiyar kasuwanci rantsa gudun rantsuwa domin yin rantsuwa ba wanda ya saka dole sai ka sai ka rantsa din ka sai da kayanka mu guje kasuwantuwa cikin kasuwanci yan kasuwa yawaita rantsuwa a cikin kasuwanci na daga cikin abun da ke jayo alkiyama Allah ba zai mutum magana ba kuma Allah ba zai kalle sa ba kuskure ne musamman ma ta ƙarya almubidu sil'atuhu bi khalqi kadhib wanda ke sai da kayansa da karantuwa ta ƙarya to annabin Allah yace Allah ba zai kalle sa ba zaka karba kanka da ƙarya kawai in mutum yana saye ya saya in mutum bai saya ya tafi ya sa da shi da ba da shi ba tunda Allah ya tsaga maka baki to dole sai ka ci abinci eh mun fahimta da ya hasa yan da bai sayan ba in Allah ya ce sai kayi kuɗi wallahi sai kayi su rashin sayan sa bai sanya bai ƙara ka na ka ka samu abin da Allah bai rubuta maka ba haka rashin rashin sayan rashin sayan sa kuma bai sanya mutun ya zama abin da Allah bai kaddara masa ba dama al'umur bi abi al'umur bi yadillahi dukkanin al'amura da hannun Allah subhanahu wataala suke haka in kasuwa mu zamanto masu gaskiya yasa annabin Allah ya ce ke cewa mafi yawan ƴan kasuwa fujjarun fajirai ne illa man ittaqallah sai wanda ji tsoron Allah subhanahu wataala so da wasu ba sa kyautawa wani zai zo musamman ma so tari irin abun da shafi kuntata ma talaka kai da Allah kuskure ne kaga dan uwanka musulmi cikin hali na kunci kuma kai shine jin dadin ka a rayuwa kuskure ne ka binciki imaninka shi iya abun da ake da bukata kasancewa hatta ta hanyar kasuwanci in ka taimaka kai tausaya to Allah subhanahu wataala zai baka lada ta dalilin tausayin da kai kuma da lada ta biyu ladar mu'amala domin an tabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwa suka fi kowa yawa cikin aljanna sai annabi ya ce ahsanuhum khulqa wanda fi kowa kyakkyawar dabi'a duk karatun mace in bai da dabi'a kyakkyawa akwai ragin tare da shi ya da wayar shiga ya samu shiga aljanna wallahi alazim duk yadda mutum yake kai da karatu in har a shaida ta ɗabi'a ba a ba su shaidar mutumin kirki ba wallahi an samu jarabawa haka duk yadda ɗan kasuwa yake ɗan kasuwa idan bai samu shaida wajen mutane ba to ya samu matsala wallahi har wajen Allah matsalalle ne saboda shaidar mutane ta ce shaida a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya dace da mu wannan min babin nasiha kenan ko to fa in sadaqa idan suka yi gaskiya gaba ɗaya ni gaskiyar kada ka boye kuma kakka yi rantsuwa ba a saka sai kai rantsuwa ba kai kuma da ka zo saya to kakka nemi kashe shi da yawa kun san akwai wanda suna da nakasa kaya kwarai haka ne ko ka faɗa masa sai mutum ya tambaye ka wane tsakaninka da Allah gaskiyar abin da sai ka faɗa masa ya ce to to eh ko eh dan rage min ko kuma yayi wata akwai tam da ake amfani da shi to gyaran shi kuma bayan ka ce gaskiya gaskiya da wace sai rasa gaskiyar da da wace kun fahimta to ana buƙatar kai ka tausaya ma wanda zai yake sayarwa shi kuma ya tausaya mata saboda in ba shi abin da kake da bukatar ko da kudin ka ba za ka samu ba haka ne in ba shi ko da kudin ka abin da kake da bukatar ba za ka samu ba kai kuma in ba shi duk yadda ya turo ya zo da kaye in ba ku ba ku sayar to ba amfani ka kawo kayan ko kaga kowanne na da amfani da wani kuma ba wanda zai sai da sai da wani ina fatar mun fahimta yo ba dan kiliyan ba za ka zo ka kasa shago na'am ba zai ba wanda zai bude shago in ba dan kiliyan ba haka malam jabir Allah ya datar da mu yace wa bayyana suka wa juna bayanin abin da ke da koyin ciki annabi ke cewa burika lahuma fi bai'ihima sai Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancin su ashe kaga Allah yana sanya albarka wa dan kasuwa mai gaskiya wanda ke sauwaka wa bayin Allah baya tsanantawa sannan kuma baya rantsuwa cikin al'amura kuma baya sayar da abin da yake jabo ɗaya daga cikin magabata ya taɓa barin wani daga cikin yaransa ya fake masa shago tufafi yake sayarwa wala Allah mu manta sai zaman to ko Abu Halifa ko Ahmad bin Hanbal na manta zakira ta tafi nesa shi tufafi yake sayarwa tufafi yake sayarwa malam Jabir yanzu ya tashi zai tafi bukata ta kama sa sai ya bar wani ya fake masa shago to cikin rigar cikin tufafin akwai rigar da ta dan samu matsala aka mata mahu aka dan dinke ta ko da ya dawo yaron ya ya sayar da wannan rigar sai ke tambaye shi ina riga kaza yace bi ai ya sai da ta nauka sai ta ce bai sani ba wa ka sayarwa ce shi ma bai san sa ba yaji ya tanya hankalinsa ya tashi ƙarshe duk cinikin da yaron ya ya ba da kyauta su gudun kan ya ci dalar da akwai sa'inci a cikinta. Mun fahimta, duk cinikin da aka yi masa kawai miyarwa ya yi saboda gudun kan ya ci dalar da bai faɗa ya ce ka faɗa masa da ina ce bai faɗa ba shi bai ma sani ba, ya ce ai akwai matsala. Nawa ka sayar ce bai suwa bai sani ba, ce kuɗin kawai a kyauta da shi wallahi ba zai ce ba. Gudun kan ya ci dala ɗaya da ya zamanto an saida ba wani abu ba bisa ka'ida ba sai ya ji ya gani ce Allah ya isa kuma wallahi sai ta bisa ya ce ya abun nan kesa ina fatar mun fahimta to da Allah mu dibi in kasuwan mu na yau haka muke rayuwa na'am mu yanzu fa alhalalu ma halla fi aidin nas malan jabir in ka ji ana halal abun da shigo hannun mutum la yufarriquna bainal halali wal haram mutane ba su bambanta tsakanin haram da halal shi da duk abin da ya shigo kawai halal ne tunda ai kasuwanci ai ka sata ma kai da gare sa ina ba da fahimta yanzu misalin kamar duwan ne wanda zai tare mutane a hanya yana amsa kuɗin su shi a tunaninsa halal yake ci ba saboda ai aiki yake yi shi bai san sakare ba sai an je kiyama shi amma kuɗin mutane wallahi alazim ba bisa ka'ida bane saboda ai dintini an yanka maka albashin da ake biyan ka saboda wannan aiki daga cin dala ɗai ta wanda zai biyo da kaya haramun ne ka ci kuma wallahi sai kayi an bato ta ainihin alkiyama ba ai duk wanda zai ba duwan kuɗi saman hanya ina mai tabbatar maka ba bisa sarran sai ya ba su ba wallahi haka ne eh yo din haka ne ba zai zo ya kawo masallaci ba saboda Allah bai so ya saya maza bai ci ko shi bai ci wani ba za ka ga shi makalkashi kansa ya kasa ci amma wallahi duk tsaurin sa sai duwan ya amsa gare shi ba haka bane haka mu dinga tausayawa bayan Allah sai Allah ya tausaya muna annabi yake cewa to idan suka yi bayyanar da ababen da ke ciki suka yi gaskiya to sai Allah ya sanya albarka wa kasuwancin su wa in katama idan suka boye abin da ke ciki na aibi muhiqat barakatu bai barakatu bai'ihima sai Allah ya cire albarka wa kasuwancin su sai mutum ya ta kasuwanci ya tara kuɗi ga sunan amma ba albarka ka tsara ka yi ciniki da yawa amma babu albarka saboda rashin gaskiyar ta yawa a ciki an tara ya taru amma kuma har yanzu wabi da wadata a zuciyarsa sai wanda ke da jarin jika goma sai ya ci mai kyau ya sha mai kyau kai baka ci mai kyau ka sha mai kyau ba alamun Allah ya ci da albarka cikin al'amarin kuma sai mutum ya kasa natsuwa sai na ganin kamar gudun kudin kamar hirayewa za su yi wallahi akwai mutanen da kawai da suke tafiya abin kamar tafiya ta shi shi kuma in Allah ya ce su tafi fa duk dibara kai wallahi kai kaɗan ka tsayar da su inda dibarar mutum tana tsayar wa mutum da kuɗi ko billahi lazi da karuna bai tafi ba malam Jabir idan har yanzu yana nan ana dama da su amma Allah fa kasafna bi yubi darihi al-ard Allah ya ce sai an kisfe kasa da shi shafe sa Allah yi gaba daya daga mu zamanto masu gaskiya a cikin al'amari Allah ka taimake mu da zamanto mutanen gaskiya masu gaskiya a cikin harka ta kasuwanci daga cikin abin da zamu dauka a matsayin fa'ida cikin wannan hadisan guda biyu inji malamai abu na farin shine an tabbatar mana da zabi idan muna huri guda muka yi kasuwanci kada damar ka ce to lokaci kaza za a duba maka abu na biyu kuma akwai bukatar kakin arbu a sa mudda a sa lokaci kwana nawa ko awa nawa ko lokaci muqayyadi haka ina fatan mun fahimta sannan kuma eh idan an kasuwa suka yi gaskiya cikin al'amuransu gaskiya a cikin mu'amala na daga cikin abun da ke jayo albarka a duniya da alkiyama ba ma nan duniya fa kaje har kiyama wallahi to miye albarkar gaskiyin gaskiya a cikin kasuwanci a rayuwa shine na fari daga cikin amfani na gaskiya a cikin kasuwanci a rayuwa yana jayo maka soyayyar Allah subhanahu wataala duk mutum ne gaskiya Allah yana son sa a duk inda yake inda kai mai gaskiya ne bibi alqur'ani mai girma a hurare da dama Allah yana tabbatar da wannan cewa Allah yana son masu gaskiya daga cikin amfanin gaskiya a gobe kiyama kuma idan aka tashi kiyama to shine sakamakon gidan aljanna kuma a wajen Allah kafin ka je wajen Allah za a rubuta maka cewa hatta mala'iku za su maka shaidar cewa ne mai gaskiya ne ana ambatar sunanka duk mala'iku kowa ya san saboda gaskirka a rayuwa manzala ke cewa la yazalu ar-rajulu yatasaddaq wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu 'inda Allah siddiqa mutum ba zai gushi ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya sai an waye gari saboda wannan abin da yake yi ya zamanto a rubuci wajen Allah cewa wani mutum ne mai gaskiya kaga ko nan aka tsaya Allah ya soka a rayuwa da kuma in Allah ya soka to kuma Allah zai baka gudunmuwa a rayuwa mutane ba su gane wannan ba in Allah ya so ka wallahi ba za ka ba za ka walakanta ba ka dibi duk tarihin wanda aka ce maka Allah ya so sa wallahi alazim bai bai mumunan karshe ba kyakkyawan karshe yake yi kuma ya huce walakanci a duniya ka tsaya ka dibi dukkanin annabawan Allah abun soyuwa ne wajen Allah subhanahu wataala Allah yana son su wani annabi ne Allah ya bar sa aka wahalar da shi kuma Allah bai doka masa fansa ba a rayuwa babu duk annabin da kaga an azabtar to a ƙarshe akwai wata ukuba da Allah yake mutanansa ina fatar mun fahimta annabi lutu da su aka aka aka tunzira sa har ta kai ta kai ya bar gari har ayas aka sanya shi Allah ya ce ya bar garin har ta kai suna neman daga cikin bakin zama ba a bari ba ƙarshen al'amarin Allah ya ce ya fita ya bar garin ya bar garin bi Allah ya musu Allah ce faj'alna 'aliyaha safilaha uquba saboda sun kuntata wa annabi shi kuma annabi masoyin Allah ne to sai Allah ya kisbi kasa da su to in ka zamanto cikin bayin da Allah yake so to Allah zai taimake ka a rayuwa kuma wallahi al'azim ba wanda zai ga bayan ka a duniyar nan ganin baya sai in na masallaci kana gaba shi na baya amma idan karshen ka a rayuwa wallahi ba zai iya ba ubangiji yake cewa walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinina tabbas wai suka yi kokari a tafarkin mu ai kiyaye gaskiya ba malan kokari ne fa eh kiyaye gaskiya ka zama mutum mai gaskiya shi ma ba karamin kokari bane Allah ya ce lanahdiyannahum subulana wallahi da mu daidaita su mu shiryar da su a tafarkin mu aikin alkhairi bai musu wuya sai Allah shi tabbas Allah yana son masu kyautatawa Allah ka sanya mu a ciki daga cikin fa'ida na har yau 'yan uwa na wannan hadisi rashin gaskiya da algushu da ƙarya da koyi abin da ke da ko ciki na aibi to na daga cikin abin da ke jayo Allah ya gusar da albarka kuma ya cire albarka cikin dukiyar mutum ko da an ba wa mutum dukiyar ko da ya tara amma sai Allah ya cire natsuwa a cikin zuciyar kai dan Allah a ce an tara maka garin nan da kuɗi amma ba ka da natsuwar kashe su miya amfanin su tsakani fa da Allah ni da ban gani ba a ce an tara maka kai kafi kowa duk masu kuɗin garin nan a haɗe su gaba ɗaya kaf a ce ba su yi ɗaya cikin goman kuɗin ka ba amma sai Allah ya cire maka natsuwa baka da inshirahu sadar baka da tsumaniya to miya amfanin kuɗin ka tsakani fa da Allah miya amfanin su ai kamar ɗaya yake da misali a tattara maka matattaki kala da kala amma kuma baka da baka da natsuwar hankali da kwanciya ni amfanin zaman su bai da to ko ko ko ko natsuwa Allah ya cire maka yadda zaka kashe kuɗin ma a nuna maka kaza ne ya kamata ka gi kai kaza ai wannan shi kansa ai aka karas karasa shi karasa babban al'amari a rayuwa to daka daga cikin abun da ke kawo Allah ya cire albarka a kasuwancin mutum shine mutum ya zamanto yana ɓoye aibin abin da ke cikin kayansa duk abu mai aibi ka zo da kaya to wannan ya fashe wannan na da abu kaza in kana iyawa gashi ina ba da yace to bai bai san wannan shikenan kuma sai abin nan ka kyauta kuma daga cikin abin da ke jayo Allah subhanahu wataala ya sanya wa rayuwarka albarka ina fatar mun mun fahimci wannan karatun to mu ƙara gaba bisan suna da yawa ko malike cewa babu manaha ma naha Allahu anhu min al-buyu'i babi wanda yazo ya karantar da mu ababin da Allah subhanahu wata'ala ya haranta na kasuwanci akwai nau'in kasuwancin da haramun ne a musulunci amma rashin karatun mu ya sanya mafiya yawan mutane suna yin wannan abin ba su gane shi ba to mu ji da kyau al-hadith al-hadi wal 50 ba'da al-mi'a hadisi na 251 ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga aba sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam naha anil anil munabazati annabin Allah ya hana munabaza miye munabaza ba suka ce al munabaza wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu thawbahu ila al-bay'i ila ar-rajul qabla an yuqallibahu shine mutun ya ya ya ya hada girsa zuwa ga wanda yake saye ka dauko kaya ka wulga ma wanda wanda kiliyan a kuma ya dauki wannan kayan shi bai duba su ba bai doka ya kalla ba akwai bukatar duk abin da zaka saya to kai control kinsa saboda gudun kada ka je ka ga an kware ka an cuce ka to ka kalla ina ba ta mafahimta malam hatta fa aure hatta fa aure a musulunci hatta aure in ka je nima a kaida zaka tafi da yadda kake ni ba na ganin mutum ya tafi tambayar aure ya saba ban riga kawai ka tafi a yadda kake ko gome da saboda so ake taganka ka ganta ina ba ta mun fahimta wani kuskure da muke yi a wajen aure duk da wani bangare ne na mu'amala shi ma ko shine kamar mutum zai je tambayar aure amma ba zai ba zai fito ba a siffarsa da yadda yake wannan zai sa tufafin da za su nuna cewa shi ya dan cika ya dan dire haka ne to za ta yi dokin cewa ashe mai kiba ne kuma sai aka zo aka garar ka karamin mai ai an samu matsala ina fatar mun fahimta to ana buƙatar ka tafi yadda kake san burki shi yasa malamai suka ce ita karan kan tare da zaka zo ganin ta na fari to ba a yarda ta ba a yarda ba ta sanya hijabi hatta hijabi suka ce ba sa ganin a sanya hijabi suka ce ana ganin mace a gida irin yadda irin tufafin da take take sanyawa zaman cikin gida to a irin da take rayuwa a gidan ya halitta kai in ka zo tambayar aure ka ganta a haka kuma yana da kyawun ma in zaka tafi tambayar aure ma kaka faɗa kawai kai mata surprise ka san hikimar hakan to zaka gano wace ce ita amma idan kace zaka je kaga akwai buƙatar dole ta je ta tsaya ta yi wanka a yi minti 30 gaban madubi ana buga wancan ko sai ka gasa musamman ma yanzu da ake wannan wannan abu mai kubkin da kuma in ta foto zaka shiga da yariya fa ka shiga tara dan yanzu ba akwai application kin da kawai za zai canza mata kalar wallahi wannan auren na salula ya ta jayo matsantsalo da dama ba a zama ka je ta turo maka hotonta a'a ka je ga ta da take a hakan hijabin ta hidda ka ganta da kyawu sai ba ka to daga nan kuma zawwa ta biyu to wajibi da ka sanya hijabi kuma in ta zo kar ta zauna kar ta zauna suka ce kar ta zauna har ka tashi ba ta dan miƙe ta fita saboda ana buƙatar ka dan ta dan yi tafiya mun fahimta kaɗan tattaka saboda ka sa ko ta kafa ta guda ta fi guda tsawo kuma kai kuma kaka sa safa duk ka rihe kafafunka eh ya kamata ka bar su a gure ta ga baruta duka kai maka ka san ma wallahi azim mata su maza iya kallo billahi Allah ma ran jabe su ilimin kallo Allah ya taimake sa wannan bangaren inda haka suke wa maza biyayya to da kowa ya huta a duniya sai kana ganin kamar bata ganka ba wallahi gaba dai di a'a zai ta kare ba kallo kai baka da maza namiji ne sakare wajen kallo shi sai an gane shi da kallo to haka a wajen kasuwancin ba a bukatar ka boye ababi ina fatan mun fahimta ba a bukatar ta amma dai kakki ji wannan kuma ce to ai irin riga za ta fitar da kirar mace duka wannan kuskure ne haramun ne haram iya dai tufafi na al'ada wanda aka san kowa na sanyawa shi zaki sanyawa ba tufafi na na fitina ba da da sabon Allah subhanahu wataala har yanzu mutane ba sai da ake neman aure kasar malam Jabir aiki yana gare ku ku ji mutane bayanin yadda ake neman aure so bazan Allah ya hana munabaza shine ka wulga mutum kaya ya doka kuma shikenan cinikin ya kare nawa kaza kaza ne suka wulgo masa bai gansa ba kawai tafi shikenan ba a haka nan bai dube sa ba bai juya ya gansa ba aw yanzura ilayhi ko ya kalle sa ya ga kalarsa wala ha anil mulamasa annabin Allah ya hana mulamasa wal mulamasatu lamsu ar-rajul thawba wala yanzuru ilayhi shine mutum kawai ya taba bai kalla ba ka tabi kayan kawai baka kalla ba a ana son ka kalla kuma ka taba duka bin ake so ka gani ko wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya annabin Allah ni fa nayi aure manzo Allah ce ka ganta sai ce a'a bai ganta ba shi dai ko ya abin nan annabi ya ce mata je ka je ka ganta yace masa je ka ganta saboda ana son a samu abin da ya dirga ka a tattare da ita ina jin wani malami na bada labarin eh ya da mace guda ita gurgo gurgo haka sai ta dan biyo ta dan dingisawa ashe tafiyar ta ta ba shi shawa yana shigowa ciki da sai tattara matansa gaba ɗaya biyu ce tau yace ya kira su su zo su gani kun ga waccan yace yace wallahi tafiya ta ta siga ni ta birga ni ko ko ai irin ta ko kuma ya dauko ta zan ta uku cikin gida mun bace karatun ana buƙatar ka ga abin da ya birga ka abun akan abun har ka kai zuwa ga ka sa kuɗin ka a ciki a cikin wannan hadisi ɗan uwa manzo Allah sallallahu ya hana kasuwanci na cutarwa kamar ayi mutum rufa rufa wulga masa kaya bai ga abin da bai gansu ba kawai ya doka ko kuma a'a kawai ya taba bai kalla ba ka hubka ka kalla kuma ka taba in aka wulga ka doka ka dubi abu yanayin kayan sai ka sai ka bada kuɗin ka saboda musulunci yana kariyar abin da ya shafi ya shafi mi ya shafi kuɗi saboda irin haka ya ce za a haka dan za a ta samu wanda su yaudari yaudari al'umma ina fata mun fahimta za a ta samu za su yaudari yaudari al'umma ka sai in kasuwa in ba an yi da gaske ba ko halan dan annabi adam game da kuɗi sai dai Allah ya kiyaye Allah ya Allah ya samu wani lafiya daga cikin fa'idar wannan hadisi jama'a shine an hana mu kawai ka tafi kaya baka kalle su ba ka kalli kaya baka kalli yanayin kayan ba an hana ina fatan mun fahimta ko a linke kayan baka baka bude ka kalla ba cikin misalin cikin duhu baka dube da abin yake ba kuskure ne an hana abu na biyu an hana ka wulgar da kaya a a ce kawai ga ta nan kawo kaza ba a haka nan a'a sai ka duba sai ka sai ka duba sannan kuma irin wannan kasuwancin da aka kulla ta hanyar mutum bai gani ba aka yi kasuwancin baka ga abin ba duk da kasuwancin waya fai daban yana da bambanci da da kasuwancin da za a yi kaka ga kayan to in ga kaka kayan ne baka gani ba to in aka yi wannan kasuwancin a haka to kasuwancin bai bai ji malamai kina fata mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu malaki cewa al hadithul al hadithu thani wal 50 ba'da al 200 hadisi na 252 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبس ما إكن الله ياتي لا تلقوا ركبانا من ذن الله ياتي كدك كسكورا كتري متاني دكايا أباكين جريك سيا babban magana malam jabir ina yan taga ba taga ba ke takuni masu ‘yan tubu, ina ‘yan tubu, annabi ya hana, annabi ce, La talakawar rukbana, kada ku tare ‘yan kasuwa da kaya saman hanya a bakin gari ku saya, kada ku yi wannan inji manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Eh, haramun ne ma, wannan lamun ta nahayi ce, la, nahayi ce manzon Allah ya hana in kai kuma kai sabon Allah. kuma wannan kasuwanci a kulla bi ma yi ba in ji malamai ko bai ta duk wanda zai zo daga kaya daga wani gari to kai ka kuma bakin gari ka jira kina shigowa dan ka shiga ji kasan akwai wasu ma daga cikin ɗan tugume da suke yi wallahi kawai in mutum ya shigo da kawai da kaya ne to sa a dama mai hora musamman dillalan tumaki eh da sharu kawai su sa a dawa bawon Allah wura a sa mata galas da madara ya shaye ta kwana a ƙarshe a ce ai ga yadda aka taya zan su su saya su sayar kuskure ne haramun ne ka tare mutum bakin ka bar shi shigo kasuwa shi ma ya ga kasuwa nawa nawa farashin kasuwa yake sai ka saya amma daga can bakin gari manzon Allah ya hana aka ɗan kasuwa mu ku ji tsoron Allah kuma ni abin da zai baka mamaki malam Jabir wai yanzu hatta harawa ta gujiya ana yi bakin gari fatarar na ya sauko daga an tare wata ce Allahu har an tawo ake tarewa ku kai mutum ya ya soyo daga sai sai zo kuma shi kuma cikin kasuwa ya kasa kuskure ne ka bar shi ya shigo kasuwar eh shi ma ya ga kasuwan ta gansa ya ganta in ya so ku ciniki a kasuwa mun bace karatun masha Allah sai ce wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din kada yanku ya yi kasuwanci a kan kasuwancin ɗaya, kaɗayenku ya yi kasuwanci a kan kasuwancin ɗaya, ni a ma'anar wannan maganar, manzan Allah sallallahu Alaihi ya hana mutum yana cinikin kaya, to kuma ka yi ciniki a kan ciniki, ma'ana misali an sayarwa da kaya, sai ka ce, to bari in saida maka, in saida maka irin wannan abun amma da farashi mai sauƙi ni wajen zai maka sauƙi mutum ne sai aka saida masa kaya a farashin da kai kaji sai ka ce masa to ya zo ka sayar masa da wannan abun da farashin da bai kai haka ba ko kuma wanda ya fi shi kalite da farashin da da farashin da aka saida masa ba sai kun gane ba mun bace ƙayyar ba gane ba kai ne ka zo sayan salula misali sai a ce wannan salula ce samsung mu ɗauki asan kanturwa misali sai mutum ya zo sayan salula asan kanturwa sai a saida masa da kuɗi sai a ce ga kuɗin ga kuɗin da ga kuɗin sai makocin mai shagon sai ya ce ma wanda ya siye salula a wajenka ya zo ya sayar masa da asan kansen da kuɗin da shi ya saida maka waccan salula kun baita ko kuma a'a ni zan sida maka asan kanturwa zan rage maka jika goma ko jika 20 akan yadda sida maka ni zan rage maka yadda akan yadda ya sida maka mun fahimta ai ana zan yi haka nan shi ma ko kware da gaske wannan haramun ne haramun ne malam haramun ne mutane fa na cikin hadari malam jabir wallahi shi yasa ni kullu abin da ke ƙara bayani akai to kasuwanci ne ya kamata a koma makaranta eh a koma ayi ayi ayi ayi karatun kasuwanci ni musulunci ya faɗa game da game da kasuwanci to sai a kiyaye saboda yin abin da musulunci bai raba da shi to daga cikin abin da ke jiho mutum cikin halaka a rayuwa Allah ya tsare mu ina fatar mun fahimta har ke saboda in kace ka saida masa ƙasa da shi zaka jawo ya walwale kasuwancin da da wan da wancan to kuma musulunci bai buƙatar a cutar da a cutar da ƴan uwa musulmi mun fahimci wannan ko annabi ce wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'di mun gane kun yi ciniki da mutum misali bari ka da ba da wani misali na biyu kai ne ka zo sayan mota sai ka sayi mota sai aka baka kai ya sayi sati guda aka sira maka Mercedes Benz a miliyan 1.500 yanzu sai wani daga cikin masu sai da mota bayan kun yi magana kuma zaka sai sati guda ka dawo in ka ji lafiya laure to shikenan kasuwancin ya tabbata in kuma tana da matsala sai ka mido masa da kayansa to sai in ganka sai ya ce maka to wani yana da Mercedes irin irin ta amma zan saida maka ita ɗaya da jik ɗaya miliyan ɗaya da jika ɗari uku wacce ya saida maka ɗaya da jika ɗari biyar kaga duk wanda ya samu rugun jika ɗari biyu zai mi zai walwale kasuwanci da wancan to sai in walwale dai in koma in in abun nan to kai annabi ya hana maka kai wannan abun mun fahimta masha Allah sai ce wala wala tanajasu sannan kuma kada ku kuskura ku yi at-tanajus to mi at-tanajus التلاجع شيء الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يرد شراعها كقارة كدي akan kayan da kai baka da niyyar sayen su irin yadda dai har yau dillale ke yi ko mutum ya zo sayan kaya sai ka ji kawai ana ƙara kuɗi ana ƙara kuɗi misali ka zo ni da kai da muka je kasuwa sai na cinikin abu sai aka yi min albarka to sai mutum ya zo ni shi ba da niyya ya saya ba saboda dan ya tinzira ni in sai wannan abin sai ce ya ƙara kaza sai a ce albarka kare kenan yanzu idan ka zo kai sai a ce ai kaza aka sayi sa to wannan haramun ne a musulunci ana yi ko ba a yi ɗan kasuwan mu ku ji tsoron Allah ku koma makaranta eh ku ji tsoron Allah ku kuma ku san abin da yake alhalalu min alharami ku san abin da yake haramu min alhalali abin da ke haramu daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya halitta muna sai yace wala yabi wala yabi hadirul libadin babban magana malam Jabir wala yabi hadirul libadin kada dan gari yayi wa dan kauye dillanci ba a yarda ba mutunan birni ba kauye zo ka shige bai gaba wajen sayan kaya saboda za a iya haɗa kai da kai a cuce shi nawa aka kuma an yi ko ba a yi ba yanzu mu rikicin da muke fama da shi sabon gari ko sai kai suke mutum yana yana wata ƙasa ko yana ƙauyen su sai ya turo a sai masa kare sai an zo kuma sai a ce masa ba nan ne ba hurin kamalin jami'in ya fi yana bada mamaki kuma ga tafi da komai sai a ce ba nan ba ne shi ga hurin da aka tura masa ga inda aka yi maganar amma kuma daga baya sai a sauya a ce ba nan ba ne kuma meri ta ba su wurin kuma ta ce ba nan ba ne kuskure ne haramun ne annabi ce wala yabi hadirun libadin kad mutumin birni yace zai shiga kasuwa da dan kauye dan ya masa dillanci manzon Allah ya hana ana yi ko ba yi shi ma ana yi ko la hawla wala quwwata illa billah sai ce wala wala tusarru al-ibna wal ghanama wala tusarru al-ibna wal ghanama kad anannage raƙuma ko kuma tinkiya ko akuya ko ko saniya musanan da gewa shi ne a tara a tara nono a kanta saboda Allah cewa ita da cikakken akitatatta misali ana son a kai saniya kasuwa rana ranar kasuwa sai ce to tun juma ba za ta ci wannan saniyar ba ko ba za ta ci wannan akuyar ba ko wannan raƙumar saboda nonon ya taru da wanda ya zo saya ya ga cewa tana tara nono da yawa mun fahimta to annabi ya ce kada ai wannan irin yadda wasu daga cikin masu sai da timaki suke yi har yau shine a bakkarago kawwa cikin shi ya taso ba a yi jama'a kawwa ce ake bashi ko kawwa ce ko eh kawwa suke bayarwa sai ka ga rago masha Allah ya sha ruwa ya sha ruwa wasu ma sha da kaji wasu ma sha kakwashi suke bashi kagar shi ragon masha Allah ya tashi a cikin ya ta taso eh kana taba yake ji wanda bai san rago ba in ya gasa sai ya sai ya rudu ya ce ai kaya ne akwai mai shi kuma ruwa ne malam to wannan duka haramun ne daga ɗan kasuwan mu ku ji tsoron Allah ne har yanzu har yanzu dai ku ji tsoron Allah muna ƙara nasiha akan ku ku ji tsoron Allah sai ce wa man wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadarain duk wanda ya sayar da ita ya sai wannan abun yana da zaɓi guda biyu cikin biyu ba da an yi halubaha bayan ya tatse ta in radiyaha amsakaha idan ka sai irin wannan saniyar ko wannan tinkiyar ko wannan akuyar ko ragon da aka ba vitamin ya sha ruwa da yawa sai da aka zo gida kuma sai ya saci annabi ya ce in radiyaha in ka yarda da abun amsaka sai ka rike sa wa in sakhitaha in kuma kaga abun bai yi maka ba bazala ce raddaha kamayar mame ita da kayan sa ya baka kudin ka ko ba a yi rijeniya ba to na ai akwai kha'inci a cikin cikin wannan abu to tambaya bari mu dawo waje ɗan kasuwa masu sai da shinkafa eh kusa akwai wasu awar suka ta faruwa lokacin da aka ce an hana shigowar shinkafa a ƙasar nan akwai wani abu da ta faruwa shine mafiya yawa da cikin su 'yan kasuwa suna sauya wa shinkafa buhu an yaka ko ba a haka ba malam a haka ne abba an canza ko ba a canza ba a yau karatun ya biyo kan kuwa ba e ku bari rutun da muka shigo babban kasuwanci ai son muke mu gyara in nuridu illa al-islahu mastata'na iya gure mu ba da mu cin wasu da mutunci ba wallahi manufar mu dan a gyara ne mu gudu tare mu tsira tare zaga mutun za a ka masa telan kin shinkafa sai daga mangaza sai a buɗe ta gaba ɗaya a zube sai a kawo sabbin buhuhuwa sai a sanya cikin sabon buhu da zimmar cewa wanda ya san wannan shinkafar ita ce sai ka ji suka tar da ba ita bace wannan ma haramun ne kuma duk wanda ya zo ya bude buhun ya ga ba ita bace annabin Allah ya ce in ka iya haƙura ka haƙura in kuma kaga ba tai maka kamar musu da kayan ka kuma dole ya ba kayan su dole ya ba kuɗin ka mun bace karatu ai musulunci ba abin da ya kasa tsari kuma ba abin da ba aizance ba in ka ji karatu bai zo kanka ba ko ka ji ba ai magana kanka ba to karatun ne bai zo kanka ba amma duk abin da muke yi na rayuwa na mu'amala ba abin da musulunci bai karantar da mu ba kai inda kamata ka cewa musulunci nan ba fa wasa bane kwanciyarka da iyalinka sai da ya karantar da kai ga da zaka ba ka bane kwanciyarka da iyali sai ka maka ga hanyar da ya kamata ka bi to kuma sai a ce yau da gobe kasuwancin ba za a sakatar da kai ba wallahi ina ba ka har yanzu ɗan kasuwar mu shawara kuma wani wata jarraba ni ban san ko cin hanci ake nawa malamai ba sa wa'azin kasuwanci ba ko ku lura ba ɗan malamai ba sa wa'azi na na kasuwanci a falkar da mutane abin da yake halali da abin da yake haramu kai na akai wani ya yi shekara talatin arba'in yana kasuwanci amma wallahi abin bai san halaccin kasuwanci bai san haramci ba shi kawai kai na shi kai kuma fa son yake wani ba gaba ɗai daga lokacin da ya fara kasuwanci har yanzu duk abin da yake ci haramu yake ci kuma har yanzu bai gano fa ba saboda ba a zuwa makaranta ashe ya kamata dukkanin mu falka to adam yake cewa in ya ga dama sai ya mayar masa in ya ga dama kuma sai ya rike mutum yake cewa raddaha wa sa'a min min tamrin sai ya mayar da wannan abin da ya sa wannan dabbar amma wa sa'an min tamrin ya biyo masa da sa'i na dabino daya na dabino ya biyo da sa'i na dabino sa'i shine me sa'i sa'i guda shine muddin na bai guda hudu sa'i shi da muddin nabawi guda hudu saboda ka tatsa wannan nonon ka sha kuma kai yanzu ba kudin ka ne kashi